سيدنا وحبيبنا واسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah ya damu da mu kashi na biyu a cikin majalisi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة نا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه yau muna rana asabar sha biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau uku ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin kafin mu tafi hutu har yanzu muna bayani ne akan gaba ta shida kuma ta ƙarshe wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikinta ومن تشبه بقوم فهو منهم al'imam ibn rajab yana mana sharhin wannan gabar yana ba mu ilmu ma yana fitar mana da ababe masu tsada na bayanai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kwakwalenmu da zukatanmu mu fahimce su Allah ya taimake mu wajen aiwatar da su ya ce wa qad kana shuyukhul arifuna haƙiƙa malamai waɗanda suke masana Allah sun kasance yanhauna an suhbatil ashra sun kasance suna hana mutane su zama suna kasancewa tare da lalatattun mutane malamai na Allah sukan yi almajiransu gargadi cewa kar su zama tare da mutanen banza wa an yanqati al'abdu an illahi bi suhbatihi al-akhyar sannan kuma suna ba da umarni cewa bawa ya yanke ya yanke wa an yankazi al'abdu anillahi bi suhbatihi al-akhya sannan suna tsoratarwa kabbawa ya zama ya rabu da Allah idan ya je kama wani mutumin da ake tsammanin mutumin kirki kakkai abokantaka da mutanen banza sannan mutumin kirki in ka rike shi to kan kuma ka ce ai ba ruwanka da Allah tunda ka kama wani ko ba haka bane ake yi faman sahibal akhyara duk wanda ya zama yana abokantaka da zababbu mutanen kirki bi mujarradi ta'ziri lahum dan kawai ya girmama su wal ghulubi fihim da kuma zakewa a game da haƙƙin su za'idan ghuluwan anil hajji yana mai daɗawa yana mai zakewa zakewar da ta wuce ka'ida وعلق قلبه بهم كما يرات يزوج يسد سوء فقد انقطع عن الله بهم توبا شبا الله يا ينكي دقا الله يا حدد سوء يا با الله shi yasa duk wanda za ka rike to ya zama abin da zai yi shine ya taimake ka domin ka je wajen Allah maɗaukacin sarki amma ba daga gare shi ba kuma shi kenan ka yanke daga Allah ana ba da labari wai a cikin a cikin abubuwan da aka danganta ma Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi Sheikh Abdul Qadir Jilani malami ne na Allah yana cin malamai na karni na shida farko farkon karni na shida babban malami ne yana cin malaman sunna na Baghdad al-Imam Ibn Taymiyyah da almajiransa da sauran malaman sunna suna kwafo maganganunsa to akwai littafan da aka rubuta aka danganta zuwa gare shi wai wani mutum ne ya shiga cikin bala'i shi kenan almajirin ashir abdulkadir jilani ne suna tafiya da ashir abdulkadir jilani wai sai wannan almajirin nasa sai rika Allah Allah Allah shikenan ruwa ne sai kawai yana ta nutsewa yana ta nutsewa yana Allah inna lillahi wa inna yana ta nutsewa sai can sai ashir abdulkadir jilani wai sai ya ce masa kai ne yake damun ka haka sai ga nan ina ta nutsewa kuma ina ta istirjayi amma sai ƙara nutsewa nake ya ce kai ka san Allah ne gani kusa ka manta da ni ka kira shi ce to je ka nitsi sai can sai ce ya abdul qadir ya ab kawai sai gan shi a saman ruwa karatu ne wannan to kaga wannan sahiba ruwan qata anillah ce ya zama tare da shi amma ya zama ba ruwan shi da Allah Allah shi kyauta Allah ka shirye mu wa innamal mughadu min suhbati al-akhyar abinda ake nufi ka zama tare da mutanen kirki an yusilu ma'a sahibihim min sahibihim ila Allah an yusilu min sahibihim ila Allah ko man sahibahum kai an yusilu man sahibahum ila Allah su zama sun sadar da wanda ya kasance tare da su zuwa ga Allah wa yasluku tariqahu wa yu'allimuhu dinahu ko wa yusalliku tariqahu su zama sun shigar da shi hanyar Allah wa yu'allimuhu dinahu kuma su karantar da shi hanyar Allah abin da ake bukata kenan ka zauna da mutanen kirki su koya maka addini kai koyi da su a kyawawan ɗabi'unsu shi kenan amma in kana tare da mutanen kirki ne yanzu a misali na duniya ai akwai mutanen da suke ji ana cewa wani shine mai mai shefanen gidan mala abubakar gumi amma har yanzu yana cikin jahilan duniyar nan kawai dan ka zama kai ne mai shefanen gidan mala abubakar gumi sai ka zama malami a in ka kasance tare da malami babbar ribar da zaka samu a wajensa ba a danganta sunanka zuwa gare shi ba yanzu ai zaka ji akwai mutanen da suke ji ana cewa wane na shek wane to da kaji an ce na shak wannan nan da damuwa shi ne yasa bai zama shak din ba a'a in ka kasance tare da malami na Allah to yi kokari kai koyi da kyawawan ɗabi'unsa da uduwul himma irin nasa da kuma ilimin sa ka karbi ilimin da ke wajen sa shi riba zama da malami shi amma dan kawai kana ce ai tare muke da shi ai malam wani muna tare da shi ko ni nake tuka malam wani to zai ne ba abin da za ka samu a wajensa kawai kasancewa kai mai tuka shi ka yi karatu in kai karatu to shi kenan ka ji daɗi in an tashi sai a danganta ka a ce kai almajirin wane ne shi kan shi malamin zai fi mushi daɗi a nuna ka a ce kai ne gashi ka zama wani mutum a ilimi da kyawawan ɗabi'u kuma shi ya karantar da kai wannan yana cin abin da ke faranta ma malami rai na Allah kaga shine wannan wa kad kana annabi sama yahuffu ahlahu manzon sama ya kasance yana fadaitar da iyalansa wa ashabahu da sahabbansa ala tamassuki bi ta'ati akan cewa su riko da da'ar Allah wa yaqulu ishtaru anfusakum min Allah yana ce musu ku fanshi kanku daga Allah ishtaru anfusakum min Allah ku zama kun fanshi kanku daga Allah la ughni ankum min Allah shay'a ku sani in aka je lahira ba ku ba Allah ba ba abin da zan tsina muku a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidul khalqi ajma'in yake faɗa ma mutanansa da sahabbansa cewa kowa ya abin arziki zaman ka da manzon Allah sama ka bi shi i da a ce nasaba na amfana wani da ta amfana Abu Lahabi فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك النسيب أبا لهب جا مسلم يا دوك كوا يا دوك كسلمان أما شركة فسيت كسن شيء تاكسن تدوا أبو لهب النسيب وين ديك دنجنتك هذا من زم الله صلى الله عليه وسلم أمسى بلال به من ذلة ملكا وصار سلمان شيئا غير سلمان ta ƙur'ani ne da suka yi riko da shi bilal sai gashi daga kaskanci ya zama sarki salmanu kuma sunan shi ya canza ha aka goyito hadisi amma bai inganta ba salmanu minna ahlal bait salmanu dan gidanmu ne mu ahlal bait kaga wannan kenan so da haka danganta kanka zuwa ga wani mai daraja kawai ka kasance tare da shi baya amfanar da kai idan baka ci gajiyar abinda Allah madaukakin sarki ya bashi وقال لأهله من زال سما ينا شيما إيالنسا إن أوليائي منكم المتقون كو إن أوليائي منكم المتقون يوم القيامة لن يمجب انتاء الأمرين أتكنكو سوني ما ستقوارا نبوب القيامة لا يأتي الناس بالأعمال ku sake ya ku iyalai na mutane su zo da ayyuka na gari wa ta'tuna bid dunya ko kuma ku zo da kayan duniya ta hamiluna ha ala riqabikum kuna dauke da duniya niki niki a kawunan ku a wuyayen ku fa taquluna ya muhammad sai ku cewa ya muhammad fa qulu qad ballagtu ni kuma sai in ce na isar da sakon Allah Allah na kubuta ba su bi ni bane ya Allah ba ruwana da su so da ka yi kokari ka yi abin da za ka yi na arziki ka zama tare da mutanen kirki shi ce ko matan malam ce kaji ana cewa matan malam ai da wuya in ba jahila ba ce ita ma malama ya kamata a rikace mata amma da kaji ana matan malam shi ce nan sunanta a gari matan malam akwai damuwa ku je ku duba ku gani na ba ku wannan asanin din ولما سأله ربيعة الأسلمي على وقت صحاب ربيعة الأسلمي يرو تيشي مرافقته في الجنة شواية زم مقبشن النبي صلى الله عليه وسلم تارد النبي على الجنة قال سيتي فإني على نفسك بكثرة السجود maza su ne ce to ka taimake ni akan kanka ta hanyar yawaita yin nafilfili idan kana son ka zama cikin waɗanda za su zama tare da manzo Allah sallama aljanna to ka yawaita nafila duk lokacin da ka samu dama a lokacin da ba a hana ai nafila ba ka yi alwala ka je kai nafila to za ka zama cikin makwabtan annabi sama wanda za ka kasance tare da su to ka gani manzon sama ya ce kawai ya ce ya ce yana gibi ya ce musu kawai shikenan kai ta faɗin sunana ko kuma kai ta cewa kai sahabi na ne a'a fa a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni akan kanka da yawaita yin sujada na tafi fa inna ma yughadu min suhbati al-akhyar abinda ake nufi ka kasance tare da mutanen kirki islahul amali wal ahwai ka gyara ayyukanka kuma ka gyara halayenka waliktida bihim fi zalik sannan kuma ka zama kana koyi da su akan haka والانتقال من الغفلة إلى اليقظة sannan kuma ka zama ka ciratu daga rabkana zuwa ga fadaka da can kana yin abubuwa marasa kyau to ka dawo ka rika yin masu kyau wa min albitalati ila al'amal daga rashin aiki kuma ka zama mai aiki wa min at-takhliti ka zama daga cakuɗa ayyuka da kake yi masu kyau da marasa kyau ila takassubi wal qawli wal fi'li ila al-wara'i da yin aiki da magana da kuma aiki dai ila al-wara'i zuwa ga tsantseni da takatsantsa da can kawai yaki halal yaki haram duk abin da kage dama kai ka cakuɗa to in ka zauna da wani mutumin kirki abin da ake bukata ka gan shi wari'un kai koyi da shi ka ga halayensa yanzu wanda suka zauna da malam Allah ya gafarta masa malam abaka gumi kowa akwai abin da zai iya ɗauka a wajen malam akwai sifa ta tawazu da malam ya zama ya fi ya bayyana a ƙasan nan gabaki ɗaya kan kowane malami sifa ta tawazu duk matsayinka da kaskancin ka kaje wajen malam ba zai kore ka ba to kaga tawazu kana iya zama da malam kawai ka koyi tawazu sannan ga zuhudu da wara'u sannan kuma ga ilimin sannan ga dattaku to kaga kowanne idan ka zauna da shi abin da ya kamata ka yi shine ke na sha ba da wannan shawarar ɗaliban da suke karatun suke makarantun mu irin na haya islamic suna da bukatar a ce akwai syllabus kawai tarjama mala abakar kuma ake musu mala abakar rajulun bi alfi kuma fardun ne zu himma yuhyi umma shi kadai al'umma ne akwai ababe da yawa na kyawawan ɗabi'u da ya kamata a ce mutane sun ɗauka a rayuwar malam Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa wa ma'rifatun nafsi sannan kuma da sanin rai wa afatiha da kuma sanin cututtukan rai wa ihtiqariha da kuma sanin yadda za mutum zai zai zai walakanta kansa shi rai da Allah ya sa maka ba a son ka girmama shi in kar a girmama ranka to zaka zama takaddir amma in kana ji a zuciyarka cewa kai ba komai bane kullum to zai sa ka zama mai tawazu kuma ka zama mai karban gaskiya in kuskure ya zo daga gare ka aka maka gyara zaka ansa cikin sauki sannan ba za ka hura ma mutane hanci ba fa amma man sahibahu amma wanda kawai ya kasance tare da mutane wannan maksudin zama da mutanen kirki kenan amma man fa amma man sahibahum amma wanda kawai ya kasance tare da mutanen kirki wa iftakhara bi suhbatihim ya rika alfahari da cewa ai mu tare da su wala nake wadda'a bi dalika ad-da'awi al-'ariḍa sannan ya rika kirki yana yana yana maganganu kawai na masu fadi yana riyawa riyawa ne fadi wa huwa musirrun ala ghaflatihi alhali kuma yana nan ya doge a karafkanarsa wa kasalihi da lalacinsa wa bitalatihi da rashin aikinsa fa huwa munqati'un anillahi to ya yanke daga barin Allah min haisu zanna wusula ilaihi alhali da yana zaton cewa zai kai zuwa ga Allah ne ba zai kai zuwa ga Allah ba kawai kai ai mu tare da wani miki amma kuma ba ka yin abin da wani yake karantarwa to ne amfanin kasancewarka da wani ba yi da fa'ida kullum ka zauna da mutanen kirki ga ababen da ake son ka koya daga wajen su ke in kai ne rauni ne ka zama mai in ba ka ibada ka zauna tare da masu ibada sai kai ma ka zama mai ibada ba kawai kai alfahari kana ba da labari ai mu tare da suwa na muke ba كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ هكذا ما كيوا متقا وجن جرم وما لمي wa tanzilihim manzilatal anbiya'i da kuma saukar da su masaukin annabawa huwa manhiyu anhu duka waɗannan su ne ababen da aka hana kamar yadda wani malami kamar annabi tun magana shi ɗaya ce tun magana shi daidai ce ba wani mutum da za a ce magana shi ɗari bisa ɗari duk gaskiya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-Imam Malik ya faɗi ko وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم حقيقة سيدنا عمر da wasu daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai duk Allah ya da su sun kasance ya karahuna ba sa san an yutlaba minhum du'a da a ce su mutum addu'a sayyiduna Umar baya san ka zo ka ce ka mishi addu'a ya maka addu'a ka ce da Allah ya min addu'a ko ka ce dan Allah wa yaquluna sai ce a anbiya'u nahanu mu annabawa ne ba su son a musu addu'a amma wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta ya halatta wani dan uwanka ka ce ya ka addu'a ba laifi bane in ka ce ma wani amma sai na umar saboda warabinsa takatsan tsantsinsa da wasu su a cikin sahabbai da tabi'ai sun suna fahimtar ma kakka ne maka ka ce su baka addu'a ba hutu za ka roƙa ba fa a'a ka ce da Allah kuma addu'a wajen Allah to ba sa so su ce a anbiya'u na hannu mu annabawa ne annabawa ne ake cewa su mutum addu'a in ji sayyidina Umar da makamancinsa amma ya halatta a kauli rajihi wani mutumin kirki ka ce da Allah wani ka sa ni a cikin addu'arka ba laifi bane manzon sama da kanshi yayi ko lokacin ya ya aiki sayyidina Umar radiyallahu anhu wajen yace in ya haɗu da Uwaisul al-Qarani ko yace in ka in ka gamu da shi fa idza laqitahu fatlub minhu an yastaghfira lak manzon sama ce wala tansana mu ma ka manta da so da ka ya halatta wani bawan Allah mutumin kirki ka ce maka addu'a ba laifi bane ko ka ga kana tafiya da ɗanka ka ga wani salihin bawa sai ka ce da Allah kaman addu'a ka mishi addu'a yi madana addu'a wannan akwai ata da hadisai da suka tabbata al-Imam al-Bukhari ya ambaci wasu su a cikin al-Adab al-Mufrad mun gane فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام sai wannan ya bayyana akan cewa irin wannan matsayin na neman a yi addu'a a fahimtar ibn rajab da magabatansa la tambari illa lil anbiya'i alaihi musallam ba ta cancanta wannan matsayin bai cancanta sai dai ga annabawa wa kadhalika tabarruku bil ata haka nan ma neman albarka da guragu فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم sahabbai sun kasance suna neman albarka ne da gurabun annabi kawai wannan kauli wannan wannan magana ita ce daidai tabbas duk wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi ba a neman tabarruki da shi amma manzon Allah sallallahu da kansa ma ya rika raba gashin sa a hijjatul wada'i ya zo ya ce ma mai aski ya masa aski ya ce fara da dama ya fara aske dama sai ya ce sai ya ɗiba gashin sai ya ba abu talha sai ya ce naka ne wannan abu talha tal amfani mijin mamar anas sai ya ce ma mai askin aski hagu sai ya aski masa hagu sai ya ba abu talha tal amsar sai ce je ka raba masa sauran mutane kowa ya shafa a jikin shi a samu albarka gashin manzo Allah sama shi kadai kuma kauli rajihi wannan ya faru ne lokacin da man sama ke da rai mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa abin da tawassul anwa'u wa ahkamuhu yace duk wanda a wannan zamanin yazo yace maka ga sandar annabi ko ga gashin annabi ko ga takobin annabi ko ga bargon annabi yace makaryaci ne zunzurutun makaryaci yace domin babu sanadi da zai tabbatar maka da sandar manzalar sama daga wannan zamanin har zuwa zamanin sa a ce sandar shi amma yana nan a museum na istanbul a taki in ka shiga har koranka za ka ga ana yi in ka ji a ce kakkata duk ba na manzo Allah su sanma bai ba su ba wani wanda zai tabbatar maka amma bayan rasuwar manzo sama an samu wasu sahabbai da suka kasa hafuzi suna tsara wasu kayan manzo sama kamar na na asma'u akwai riga ta manzo Allah sallama har ma ta kasance tana istishfa'i da ita ita a fahimtar ta idan mutum bai da lafiya sai ta ɗauko wannan riga sai ta jika masa sai ta bashi ya sha to sahabbai da yawa suna ganin idda baya rasu man sama duk ba a tabarruki da komai nasa to shine nan mala yake bayani kansa ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض أما صحابي بس رقيه ما وسن سبا بأتبقى أن أنزو أن شاف سيدنا أبو بكر أشياء سامع البركة با. shine ko ar-rajulu al-awwal fi al-ummati ba'da nabiyya bayan manzon sama sayyidina Abubakar ne lamba 1 in ji Bahaushe shine lamba 1 ko shine to amma ba a taba ganin sayyidina Abubakar wani yazo yana shafar shi ba ba ai ولا يفعله التابعون مع الصحابة سنن تابعي لسك ذوبات مصحبي مع علو قدرهم جد شيوا صحبي مثلين سببين أما بعد تابعي سنة مصبا فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم شي wannan ya nuna mana ashe ba a ba kowa tabarruci ba a neman albarka da kowa in ba annabi ba ko مثل التبرج بوضوء بوضوئه كمان نيمان البركة دروان الولار من زال الله wa fadlatihi da kuma fadlat fadlat sune abubuwan da suke fitowa a jikin mutum kaman zufa tana cikin fadlat wa sha'rihi haka gashin sa wa shubi fadli sharabihi wa da'amihi sannan kuma sahabbai suka rigegeniya idan manzo sama ya ci abinci su samu ragowa su samu albarka sannan kuma in ya sha abu suna kokari in yana alwala zuwa suke famin nazihin wa na'il akwai wanda zai tara hannunsa sai ruwan ya rika diga a hannun shi akwai kuma wanda kawai shi yayyafi ma in ruwan na manzo sama na alwala ruwan na dan ya dan diga in kuma wanda ya sama shi sai a shafi shi ma ya je shafa a jikin shi iya halatta amma manzo Allah shi kadai amma Allah in ka je wani akwai ebola akwai lasafi ba akwai corona duk suna nan wallahi za ka kwashe su a banza a wofi babu dalili sannan ga corona lahira kai shirka kayi shirka alal aqalla a ce maka shirkul asgar so ka ba halas bane wannan ga wani annabi su sarfa kawai wani kato ya zo ya kaki kaki ko can gani ba yi da shi a ido ka zo kana lashewa wani ya zo kawai shi kenan a rika shafanni shafa wata zama sanadi ya zama mu isnadi ka shafo eh na sai shi ma ya shafa shi wancan ma ya shafo ai ta shafa wannan ba muna ba ku labari bane gani da ida ne an yi muna da alaka da waɗanda da ake yi a wajen su muna da alaka na dangi tun muna ganin waɗannan abubuwan ana yi wasu ma ba a daina ba har yanzu wani zai zo daga wata ƙasa ba a san me yake a ƙasarsa ba baka fata irin ka kawai yanzu shi kenan kawai ya juya baki ba ma larabci yake ba ba da wani tafintansa a baya kawai shi ke nan a ta shashafa shi rigar da ya yi ba za a bashi ya tafi da rigar ba haka za a ta yanka ana kikilla malam malam din shi ana ana ana bada ana jika an mutum bai da lafiya kasan banza ba daidai bane wannan Allah shi kyauta kuma yana neman ya dawo mana akan yi ma yan siyasa dan siyasa ma kazami wani dan siyasa ana masa ba daidai bane irin waɗannan abubuwa وفي الجملة فهذه الأشياء أدن قلدي وأن أبو هو فتنة للمعظم وللمعظم فتنة شيء للمعظم دني جرم ماوى والمعظم لون دا أكي جرم ماوى كما يدعى قويته لدى ابن مسعود هنا فتنة للتابع وذلة فتنة للمتبوع سنة وذلة للتابع ibn mas'ud yana tafiya sai almajiran shi suna bin sa a baya bu haka sai ya ce ne haka yace ku zo mu tafi tare yace fitnatul li almasbu'i ni za ku ja mun fitina in wai go in ga kawai ina kafafa jin ni kadai ake rakawa sannan kuma me wa sallatul litabi ku kuma na kaskantar da ku duk da akwai malaman da suke ganin ba laifi bane malami ya shiga gaba ana bin shi a baya ha a shabbaka rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin hilya ko وللمعظم كنا لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة saboda abin da ake jin tsoron zakewa zakewar da za ta kai kuma a shiga bid'a ana nan idan mutum ya yadda a rika bin shi a baya yana tafiya yana kafafa to wata rana sai a yi wasu abubuwa kila kai ma matsayin a rika mishi sujada ko a rika shashafa shi ana shafowa wane ya shafo shi ma wane ya shafo ya shafa wanda ya shafa shi shikenan abin ya zama shafi milera وربما يترقى الى نوع من الشرك كنت كو زي iya yiwuwa ya kai ya hawa har zuwa ga nau'i na shirka kullu hadha inna ma jaa min at-tashabbuh bi ahli al-kitab wal mushrikin wannan yazo duka na kamanceceniya ne da ahli kitabi da mushrikai alladhi nuhiyat anhu hadhihi al-ummatu wanda aka hana wannan al'ummar ce وفي الحديث الذي في السنن يازو أشن حديث دكي شن سنن نما نمي إن من إجلال الله تعالى للي دك شن جرم ما ألا إكرام ذي الشيبة المسلم أجرم مجد تيجني فرفرة مسلمي duk wanda ka gan shi dattijo ne a musulunci to ka girmama shi ko malami ne ko ba malami ba shi yasa shugaban kasar mu yana da haƙƙi na wannan akan ba daidai bane a riƙa zagin sa ba halas bane wannan ba ɗabi'a ba ce ta ɗaliban ilimi ina ta kai shi in ga ɗaliban ilimi sun shiga cikin irin wannan karauka damuwa ka ba laifi bane ka faɗi damuwa in kana cin damuwa ka faɗi amma kai kai zagi kake cin mutunci amma ka faɗi damuwa ka tabbas akwai damuwa a ƙasar nan amma ba sai kai zagi ba ba sai kai cin mutunci ba dattijo ne mutumin nan mutumin da ya shekara saba'in da wani abu yana da haƙƙi a wannan hadisi والجاج والسلطان المقسطي sannan kuma da shugaba adili shugaban da ya kasance adili ba azzalimi ba yana da haƙƙi na a girmama shi wa hamilul qur'ani da kuma mahaddacin alqur'ani nan malamai suka fassara shi kullu alimin duk malami domin aslul ilmi alqur'an asalin kowane ilimi qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu ba wanda ya zama mai zakewa ba kuma ba wanda ya kasance mai zo kalewa ba wato ba mai keta alfarma Allah ba shine aljati ba mai algulu mai zakewa yayi abin da ba a sa shi ba falgulu min sifatin nasara zakewa tana cin siffofin nasara wal jafa'i min sifatil yahud zo kalewa kuma kin yin abin da ya cancanta a yi shi kuma yana cikin wa yana cikin siffofin yahudu wal qasdu huwa al ma'mur bihi مو كما إنا لأوسط أمة عزت وشادت في البشر وأضاءت الدنيا بها كالليل ضوأه القمر مونع الأمة التسكية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق مونع الأمة متكيشيا با مدى غلو با مدى جفاي وقد كان السلف الصالح حقيقة مجباتان قري سنكسن شيء ينحون عن تعظيمهم غاية النهي سنكسن شيء سكان هنا أجرم ماسو ما تكرهني سكان شيء كأجرم ماسو sukan hana idan suka ga ana nema a wuce gona da iri wajen girmama su to suna hanawa ai ta faɗin wasu lafizza ana girmama mutum da su to magabata ba su yadda da wannan kamar wa ka anasi kamar anas wasauri anas daga cikin sahabbai wasauri kama al-imamu sauri daga cikin atba'u tabi'in sa'ane na malik wa ahmad haka na al-imamu ahmad wanda ya zo a bayan su wa kana ahmad ya qulu al-imamu ahmad ya kasance yana cewa man ana hatta taji'una ilayya wai wane ne ni da za ku zo waje na al-imamu ahmad man ana hatta taji'una ilayya ni waye har za ku zo waje na hatta wani zubin tana yin nasaba wani zubin bace shi yasa ku ji hatta ta ji una masu larabci ka wani ya ce an saba mana hawu hatta wani zubin tan a kaga dama ka sa ka hatta ya kula rasulu hatta ya kulur rasulu ya inganta duka kira'o'i ne sahihai mutawatirai dukkanin su kaga nan ya ce hatta ta ji u kaga yayi aikin ta kenan bi anil mudmara ko amma hatta ta ji una ilayya ya ilga'in ta kawai hatta ba ta da wani mahalli da ta yi aiki a wajen izhabu ku tafi uktubu hadisi ku je ku rubuta hadisai ba sai kun zo jena ba wa kana idza su'ila an shay'in idan aka tambayi al-imam Ahmad rahmatullahi alai wanda a zamanin sa a duniya ta yi ijma'i akan cewa shine malami na Allah gabaki daya ya kulu sai ya ce salul ulama ku je ku tambayi malamai salul ulama al-imam ahmad yake cewa salul ulama ku je ku tambayi malamai wa idza su'ila su'ila an shay'in an an min al-wara'i idan aka tambaye shi game da wani abu na tsantseni ya kulu sai ya ce ana la yahillu li an atakallama fil wara'i ni bai halatta in yi magana a game da tsantseni ba law kana bishrun hayyan takallama fi hada da al-imam bishrun al-hafi yana nan ba almirsi ba ba ba almarisi ba alhafi mun bambanta tsakanin su nan ko zamanin su daya da na kirki da na banza dukkanin su sunan su bishiyu ko to wancan fa bashirhum bi maghfirati wa ajrin karim wannan kuma fa bashirhum bi azabin alim ko ko ba haka bane to da yana da rai ta kallama fi hada da shi ya cancanta wannan kun ga wannan kuma al-Imam Ahmad yana nuna mana akwai takhassus kakka ce kai jaka full trade kakka ce kai ka ahatta bi kulli shay'in ilma akwai fannin da kai kai shine naka to ka tsaya a nan yana da tasiri matuƙa wasu ila marratan an ikhlasi an tambayi al-imamu ahmad rannan kuma game da ikhlasi fa qala idhab ila zuhai sai ce ku tafi wajen masu gudun duniya ku tambaye su ayyu shay'in nahnu hatta taji'a ilaina mu suwaye har ku zo wajen mu wa ja'a ilaihi rajulun rannan wani mutum sai ya zo wajensa fa masaha yadahu ala siyabihi kawai sai ya taɓo kayan al'imamu Ahmad ya shafo kun ji shafo wannan ko wa masaha bihi ma wajhahu kawai sai ya haka ya shafa fuskar shi wato ya samu albarka فغضب الإمام أحمد شيء الإمام أحمد يتساتع وأنكر ذلك أشد الإنكار يمسى مسى ما تكره مسى وقال أمن أخذتم هذا الأمر فشاينا كسامو أو دون كسامو أنكم أزوا شافا متون شافا أجسم أجيكي ya ka shafo to da ka shafa mai akwai mai a riga ta kenan kai ko babu mai a fuskar ka ko ba abin da za ka shafo to kun ga duk wannan fa yana mana magana kan al'amrul awwal ya ce man tashabbaha bi qaumin yadullu ala amrayn al'amrul awwal at-tashabbuh bi ahli al-kufri wal fusuki wal isyan shine al-manhi anhu idan mutum ya kama da lalatattu kafirai fasikai masu saban Allah to yana cikin su ga fuskar nan an fito mana da ita to sai ya ce asani na biyu التشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة كما الشيشين يا دمتانا الهيري ما ستقوى ما إيماني ما ستاعة الله فهذا حسن مندوب إليه وأن أبني ميكوكم أنقى ترعي أنا سنعي ka zama kai kama da mutanen kirki ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي shi yasa sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka shar'anta ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai aka ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira sannan aka yi umarni da ai koyi da annabi Ibrahim alaihi salam fi aqwalihi a maganganunsa Allah ka ba mu iko wa af'alihi da ayyukansa Allah ka ba mu iko wa harakatihi da duk motsin manzon Allah ta salama wa sakanatihi da kuma dukkan natsuwar manzon Allah ta sama ko shirinsa wa adajihi da kuma najibbansa wa akhlaqihi da kuma kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam ibn abdul bar yana cewa فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر وكذا الصحابة إن فقدك سنة فأولاك أهل نهى وأهل بصائر وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر sai ya ƙara sai ya ce wa kazal madinatu hujjatun in ajma'at mutatabi'ina awahilan wa awahil yace in za kai koyi kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam kai koyi kuma da abin da yake cikin qur'ani sannan in baka samu nassi daga qur'ani ko hadisi ba to kai koyi da sahabbai domin su ne ma'abuta ilimi da natsuwa da kwakwalwa haka nan tabi'ansu waɗanda suke bin su babba na bin karami na bin babba sai ya ƙara maka sai ya ce maka hadda ma mutanen madina tunda shi ba maliki ya ce in mutanen madina suka yi ijma'i to kabi ko daga cikin usulun al-mazhab al-maliki akwai amalu ahli madina ko to shine wannan wa dhalika muqtada al-mahabbati as-sahiha wannan shine abinda soyayya ta gaskiya take hukuntawa من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وحرام فالحب أول شرطه ووجوده إن كان حقا طاعة ووفاء كدي النبي صلى شيني علامة سنسا دومن سوء علامة ستفرقه كما شرع سوء نجسيا شيني كذا ما كان أبو مسوينك إن المحب لمن يحب مطيع قاعدة سوى in kana son wani to za ka masa ɗa'a fa innal mar'a ma'an man fa innal mar'a ma'a man ahabba domin mutum yana tare da wanda yake so ma'iyya a duniya zaka ga duk wanda kake so to zaka ka zama kana tare da shi yara matasa yanzu da suke da nujum suna da stars ko eh celebrities ko suna da wanda suke koyi da su ai can su suke ya yi aski sai a kwaikwaya ya sa wani ɗinki sai a kwaikwayi wannan ɗinkin amma akwai malamai da yawa a garin ku suna da ɗinki ya baka kwaikwaye su ba ko saboda kana son waɗancan ne to kana son Allah ya tayar da ku tare da su Allah shi kyauta fa innal mar'a ma'a man ahabba wa la budda min musharakatihi kuma zaka ga duk wanda kana tarayya da shi fi asli amalihi a tushen aikin sa wa an wa in qassara al muhibbu an darajatihi ko da wanda kake son darajarsa ta kasa ce sai kai kana koyi da shi wanda kake so ba wani madaukaci bane amma wannan soyayya sai ta zama tana janka tana fuskanka ka zama kana kwaikwayar shi ba yi da wata daraja ba wani amma kai kana kai shi ce to kuma shi a cikin malaman psychology suna karanta suka ce duk wani matashi to yana da nujum dinsa rayuwar ƙuruciya zai yi wuya yana cin kafa ita shaba zai yi wuya a ce mutum ya rayuwa ta ƙuruciya ba yi da celebrities a ce ba yi da wani wanda shi yake ɗauka a matsayin duk abin da ya ni ina son abin da wane ne ko malami ne ko rayuwar malami zai baka labari zai baka labarin su waye suka birge shi a lokacin da yake matashi har ma aka rubuta shi a bangaren tarihin malami su waye lokacin da yake matashi suka fi ɗaukar hankalinsa al-imam ibn raja'a hajar waye fi ɗaukar hankalinsa al-imam zahabi ha addu'a yayi da ya sha ruwan zamzam yace Allahumma sayyirni muhaddithan kazza'aj yana kuruciya ne yace ya Allah ka sa ni in zama malamin hadisi kamar al-Imam Sahabi to da wuya ka samu matashi ba yi da waɗanda yake koyi da su mu namu sai ya zama alla'ibuna walla'ibatu warraqisuna warraqisatu su ne 'yan rawa maza da 'yan rawa mata da 'yan films su ne waɗanda ake koyi da su walla'ibuna walla'ibat والفنانون والفنانات سوني منا والممثلون والممثلات الأحياء منهم والأموات دما سري دم دم ماما تنسو سو أكي كويدس أما ليسوا العلماء بند ما لم بند ما سنا عدد duk fikiran mutum a duniya yanzu malami babba zai mutu a duniya ba wanda ya sani jiya a nan karatun hadisi nake mana ta'aziyar rasuwar babban malami a Sheikh Abdulrahman Abdul Khalid littafai nawa ya rubuta su ne ɗaliban farko a duk al'ula na jami'ar islamiyya duk wanda kake jin malamai irin su shankiti su albani su waye malaman jami'ar islamiyya na farkon nan sun karantar da su to su ne wanda an tambayi albani ake cewa wace rayuwar shi yake tsammanin tafi albarka ya ce shekaru biyun da ya a jami'ar musulunci saboda ɗaliban da ya fitar to a shi abdulrahman abdulkhalik ɗan ƙasar masar amma ya koma Kuwait yana rayuwa kusan rana ɗaya suka rasu da sarkin Kuwait kaga sarkin Kuwait tun da shi sarki ne kuwa ya sani duk gidajen talabijin da rediyo sarkin Kuwait ya rasu mutumin kirki ne bawan Allah ne shi ba Allah gafarta mushi amma ba kamar shi Abdulrahman Abdul Khaliq ba abin da ya bayyana a gare mu wancan malami ne na Allah ya karantar ya kuma ya karantar ya kuma ya ya rubuta littafai barkatai amma ya nake ba mu sanin su ba satin da ya wuce wancan babban malamin hadisi a cikin malaman duniya na kasar masar al-ustaz dr nuhuddin atam ya rasu da yawan ɗaliban ilimi sun san shi ma malami zai mutu ba wanda amma idan dan kwallo ya mutu kowa sai ya sani dan kwallon banza kazani ko wani dan fim to wannan karatun namu yana da zafi وقال الحسن الإمام الحسن البصري يشي لا تغتر لا تغتر بقولك حق تكيك ودد مغنك المرء مع من أحب كوي سيكر كتو أي متين ينا تارد وندي يكيسون إن من أحب قوما اتبع آثارهم الإمام الحسن البصري يشي duk mutumin da ke son wasu mutane to ya bi gurabinsu ya yi abin da suke yi walan tulhaqa ولن تلحق الأضرار حتى تتبع آثاره sannan ka sani ba za ka riski mutanen da suke masu da'a ga Allah ba har sai ka bi gurbinsu wa ta'khudha bi hadihim sannan kuma kai riko da tsarin rayuwarsu wa taqtadi bi sunnatihim sannan kuma kai koyi da hanyar da suka bi wa tumsi wa tusbiha wa anta ala manahijihim sannan kai yammaci ka wayi gari kana kan hanyar su harisan an takuna minhum kuma kullum fatan ka kasance a cikin su wa tasluka sabilahum kuma fatan ka bi hanyar su wa ta'khudha tariqatahum kuma ka rike hanyar su wa in kunta muqassiran fil amali ko da ayyukan ka sun kasance ce ba su da yawa ka zama fatan ka ce me yasa ake karanta tarihin magabata haka nan ne kawai a karanta a ji daɗi a me yasa wani zubin an zo ko da littafi ake karanta mana sai an ɗan yi wata waƙfa a ɗan jabirki haka sai ka ji an an bada tarihin malamin so ake ka ji wasu abubuwa masu tsada na rayuwarsa kai ma ka ɗiba kai koyi da shi daidai gwagwajen iyawarka fa inna malakal amri domin abin da dai ake son ka a dunkule maka shi ka zama a cikinsa an ta kuna ala istiqamatin ka zama akan istiqama ka zama a leke kake duk wannan abin da ake maka ka zama rayuwarka bata kauce ba ka zama ba karkata a cikin rayuwarka rayuwarka ta tafi a leke kuma in ka tafi akan istiqama ba inda zaka tsinci kanka sai aljanna أم أما رأيت اليهود والنصارى شن بقى جاي يهود للنصارى بني وأهل الأهواء الردية da kuma waɗanda suka kasance masu bin son zuciya kaskantattu yuhibbuna anbiya'ahum suna son annabawansu wa laysu ma'ahum amma ba ta ba su tare da su suna cewa suna son su amma kuma ba su tare da su li'annahum khalafuhum fil qawli wal amal domin sun saba musu a magana da aiki so da in ka ce kana son annabi salama amma ba ka koyi da shi to ƙarya kake in ka ce kana son sahabbai ba ka koyi da su to ƙarya kake duk wanda ka ce kana son shi to aga kana koyi da shi shi ne ka'ida sannan bai iya yi bai yiwuwa ka riƙa koyi da wasu a ce kai masoyinsu ne ka ce kai ba masoyinsu ba ne ba zai yiwu ba wasalaku ghaira tsarikihim kuma su bi hanyar da ba ta su ba suka bi hanyar da ba ta su ba fasara mauri da humun nara sai ya zama inda suka gangara suka fada a ciki wuta yahudu da nasara so da kada kai iddi'a'in son wasu mutanen kirki amma kuma ba ka tare da su a aiki ka zama kana koyi ko da wa in kunta muqassiran ko da ayyukan ka bai zama irin na ba baka kai su a matsayi ba a aiki domin zai iya wuya ma ka kwatanta amma kai iyaka abin da za ka iya nan nan sa imamun nan wannan ba ake cewa ba su bacci sai dai sai sai sai sai sai sai dai su dan gangada al-imamun nawawi baya bacci sai dai gangada waye cikin mu nan zai iya yi abincin ma da kake ci kawai ai ba zai baka kai wannan ba ka ci man gyada ka ci banja ka ci waye ka ci waye ka ci waye duk ga sunan yama yama sai za ka iya wannan shi ko hatta abincin da al'imamun nawawi yake ci sai na da ka'ida sai da ya kai ma bai cin abincin dimashku sai abin da babansa ya zo masa da shi na ɓaure daga garinsu nawa in baban shi ya je garinsu sai ya ɗauko masa abincin nawa ya kawo masa shi kaɗai yake ci to kagan an ce maka bai bacci sai dai ɗan gyangyaɗa haka shi kenan kawai ya gama baccin shi sai a ci gaba da kuma tasnifi ran nan nake faɗa ma ɗalibai muna karatu na ce littafin su al-majmu' sharh al-muhazzab da ya sharhi littafin al-muhazzab na al-imam shirazi ash-shafi littafi ne da al-imam nawawi bai gama shi ba wani malami ya zo shi ma ya taba sannan daga baya wani ya zo shi kuma ya kammala duka to da aka tashi za a yi ta hakikin littafin sai da aka yi shekaru arba'in ana ta hakikin littafin al-majmu' yanzu ta hakikin littafin majmu'u da jami'atul imam sa'ud suka yi na riyab shekara arba'in aka yi ana ta hakikin littafin wani malami ya zo ya samu phd a shekara hudu ya ɗauka shi ɗaya cikin goma wani ya sake zuwa bayansa shi ma ya sake ɗiban daga inda ya tsaya shi ma ya yi shekara hudu aka ba shi digirgir phd haka sai da aka samu mutum na goma shekaru hudu so goma nawa kenan ba arba'in ba kenan to sannan aka iya tahqiqin littafin al-majmu shi kuma al-imam an-nawawi gabaci ɗaya rayuwarsa da yayi shekaru 45 yayi a duniya ya mutu ka yadda bai bacci ko ba kai da ba shi kadai ne littafin da ya rubuta al-minhaj ala sharh muslim ibn al-hajj ba littafin sa bane riyadu salihin ba littafin sa bane tahdhibul asma'i wal lughati ba littafin sa bane at-tibyan fi adad hamalat al-quran ba nashi bane 40 hadisan ba nashi bane din nashi sannan ga manya manyan littafai da ya rubuta na na masabin shafi'iyya irin su min hajjus salihin Allah Allah shi kyauta Allah ya ji kanmu na'udhu billahi minan nar Allah ka tsare mu daga wuta kana yunus ibn ubayd babban malami al-imam yunus ibn ubayd ɗaya daga cikin malamai tabi'ai yunus ibn ubayd al-abd ya rasu shekara ta 193 a 139 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam malami ne na cikin kananan tabi'ai ya ga anas ya ga anas ibn malik domin anas ai yana cin karshe karshen wanda suka rasu a cikin sahabbai ko suna cewa shine akhiru man mata bil basara ana shine karshen sahabin da ya rasu a basara ko to shi a al-imam Yunus ibn Ubayd ya ganshi sannan ya karɓi ma ilimi daga wajensa sannan ya ga irin su irin su Qatada ya ga irin su Al-Hasan al-Basri wanda Al-Hasan al-Basri yana babaka ce mutawassida a cikin tabi'ai sannan cikin almajiransa akwai Shubatu ibn al-Hajjaj na cikin almajiransa to yana cewa fa innaka man yu'jibuka la taku mithlahu idza anta lam tasna kama kana yasna'u fa innaka man yu'jibuka la taku mithlahu kaga wanda yake burge ka amma ba za ka zama kamar sa ba idza anta la tasna'u kama yasna'u in ka kasance kana baka yin abin da yake to ba za ka taba zama kamar shi ba kuma cewa da kake yana burge ka ƙarya kake in wani ya birge ka to kai ma ka yi kokari ka yi irin wannan wanda kai ma za ka zo ka birge wasu وجاء في الحديث يازو أشن حديثي إبكو كي كوكا فإن لم تبكو فتباكو إذا بكو إيه كوكا بتوكا كلو كوكا wannan hadisi ne mai rauni a malamai sukan kawo shi a wajen karatun ƙur'ani amma ya inganta hadisi da manzala sama yake cewa a yana cin bukhari wannan hadisi ne sahihi idan idza nazaltum manazil alladhina zalamu anfusahum fala tanzilu illa wa antum baquna aw yusibakum ma asaba idan kuka zo wajen mutanen da Allah ya halakar da su to ku kama kuka ko a jirgi ne aka zo wucewa sai a sai sai ka ga kwamfutar jirgi ta nuna maka cewa yanzu nan garin da kuke kuna saman garin mutanen annabi luɗi ne to kama kuka in ba kai kukan ida ba kai na zuci au yusibakum ma asaba ko kuma abin da ya same ku ya same su abin da ya same su ya same ku shi yasa hadari ne a ce an yi wani abu na tashin hankali a ce gidan karo ya kama da wuta a ce kai ne dan jaridan da zaka je ka ɗauko to ka shiga kana kuka ka shiga ka ɗau izina kenan amma ka kai kana ta wani ɗauka ma ka ce za ka fira da wata karuwa to me za ki ce wallahi akwai bala'i a ciki inda yadda za ka yi ka gudun an ce ka je kar ka je au yusibakum ba wasu manzon sama ya faɗi wannan magana au yusibakum ma asabahu ina ne a cikin bukhari hadisi ne sahihi Allah shirye mu to amma wannan na karatun qur'ani cewa in an karanta qur'ani ku kuka idan ba ku iya kuka ba ku kakalo kuka shine fa tabakau attabaki shine ka matsa ma kanka ce kai kuka ko kuma kai kukan zuciya to wannan hadisin sanadin sa bai inganta ba faman ahabba ahal nan kaga me yasa ibnu rajab ya mana wato in ka kasa yin in ka kasa dabi'antuwa da dabi'ar manya to ka matsa ma kanka sai kai eh faman ahabba ahlul khairi duk wanda ya so mutanen kirki wata shabbaha bihim juhdahu sannan yayi kokarin kamanceceniya da su iyakar kokarin sa fa innahu yulhaq fa innahu yalhaq bihim to zai riske su kama fil hadith al mashhuri kaman yadda yazo a cikin hadisin nan da ya shahara a lafazi a akan a harsuna man hafiza 40 hadisan ushira yawm al qiyamati fi zumrat al ulama duk wanda ya haddace hadisai 40 to za a tashe shi a cikin jama'ar malamai wannan hadisi ne da bai inganta ba al-imam an-nawawi ya kawo shi a cikin muqaddimar al-arba'un an-nawawiyya ya faɗi cewa bai inganta ba shi ma ba madogararsa bace wannan hadisin yasa ya rubuta littafi ne hadisai arba'in so da hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da bai inganta ba wa man ahabba ahla ta'ati wa dhikri duk mutumin da ya so mutane masu da'a da tuna Allah ala wajhi sunnati akan tsari na sunna wa jalasahum kuma ya rika zama da su yughfaru lahu ma'ahum to ana fatan za a gafarta mishi tare da su wa illam yakun minhum ko da bai zama a cikin su daidai wa daida ba saboda me saboda hadisin muslim fa innahumul qawmu la yashqa bihim jalisuhum manzon sallama yace Allah ya ce fa innahumul qawmu ay mutanen kirki su ne jama'ar da la yashqa bihim jalisu duk wanda ya zauna da su ba zai tabe ba ka zo masallaci ana karatu ana mujalasa ta ilimi kai kuma kwakwalwarka ba za ta iya daukan wannan karatun ba sai ka koma gefe ka zauna to idan mala'iku sun tashi su kirga za su je su ba Allah labari cewa mun baro bayan ka ga abin da suke ciki wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi su sanin su sai su ce ya Allah a cikin su mun ga wani mutumi a gefe tare da su yace amma ba baya yin abin da suke yi shi Allah ya ce ku rubuta hadda shi ai humul qaumu la yashqa bihim jalisu su ne mutanen da duk mutumin da ya zauna da su ba zai tabe ba to ya kake kai ana karatu a masallaci kusa da kai sai ka je ka koma ka je ka kafa teburin fira ga masallaci ga teburin masu fira ko ga wajen mai shayi sautin wajen mai shayi na dawowa cikin masallaci malami ya kage sai karatu yake yi sautin kuma masu fira da musun siyasa banza tana sautin suna dawowa cikin musiba al'umman muke katalatul waqti sai sa babu alkhairi ka zama kana da majalisi a ce ina kake sai a ce ai ga dandalin su can da suke zama a bakin da kai ko kuma sun sai sun hada kudi sun sai tebur ko kuma sun sai fararen kujeru saboda goyon bayan karya har da kujeru farare ake siya na roba a kakkafa na taɓa faɗa muku wani profesa yake faɗa mana ya ce an yi bincike duk najeriya ba inda ake da dakali kamar zaria dakali alheri ne ba inda ake da zakali kaga fassara ba inda ake zaman zaman gwaje kamar zafiya wannan alkhairi ne a gare mu da aka san mu da ilimi mun gaji ilimi mu ƴaƴan malamai ne sai kuma mu koma a ce mu ake wannan mummunar shaida duk inda ka je nan mutane yan shekara 60 yan shekara kaza dan Allah duk wanda ya san yana zama in wannan majalisa ya bai ya tuba mu Allah ya bai daga yau ba alheri a shi ko kwara daya bacin rai kawai yake jama kuma kana koya ma wasu in kai ‘ya'yanka za su me fa'ida yin wannan majalisa ba majalisa alheri ba ba littafi ake budewa a karanta ba wallahi ina da kaicin irin waɗannan majalisun Allah ya sani ina jin in akwai abin da ya sani na fara farfara akwai wannan sau da duk lokacin da zuciya irin waɗannan majalisun sai na ji zuciya ta ta yi zaki ne shi waɗancan sun hau waɗancan su gana su hawa hawa ba alheri a ciki fa amma tashabbuhu bi ahli alkhair fi zahir wal batini amma kaga koyi da mutanen alheri fi zahiri a bayyane amma wal batinu la yushbihuhum amma a ɓoye mutum bai koyi da mutanen kirkin nan fa huwa ba'idun minhu to fa yayi nisa daga gare su وإنما القصد بالتشبه أما من فس كوي دي كما دسو أن يقال عن المتشبه بهم كوي أشي ما وان دي كما دسو إنه منهم سوى أشكنس يك أما وليس منهم أما بايا أشكنس فهذا من خصال النفاق وانا علامة تمنافق لجي أشي تمنافق كوي كازو كازو نا كنا كما دا متعنين كيركي أما كي أزوشي باكة تاردسو amma duk abin da suke yi na kamanceci na ɗabi'u ko kai na kayan sawa ko na tafiya sai ka rika yi wani ma ka yana tafiya kamar yana tausaya ma ƙasa ya dukar da kai amma kuma mugu ne a zuciyarsu ba daidai bane yan wani an yi wal jasadu khashi'an a ga jiki gashi yana kankantar da kai wal qalbu laysa bi khashi'in amma zuciya kuma babu khushu'i a ciki ba kankantar da kai a'a ka zama tare da mutanen kirki kalban wa ƙaliban zahiran wa batina a ɓoye da fili a zuciyarka so kake kai koyi da su ko da kana ƙoƙari kana gazawa kana ƙoƙari kana gazawa kai kai kana salafu ya cike hiduna fi amalin khairi mutanen magabata sun kasance suna ƙoƙari a wajen ayyukan alkhairi ويؤدون أنفسهم من المقصرين المفرطين المذنبين أما دع أيتين الهيرن دما قباتا تكي ما سألك كنس سنا كرد كنس أتشن المقصرين المقصرين تجمع ما سكزاوا والمفرطين ما تسكشي والمذنبين ما تسعبوا كتب الضمالني wancan al'imam yunus ibn ubaidillah yana cewa da kansa yake faɗi yake cewa la a'lamu annani dirhamun min halali yace ban san ina da wani dirhami da zan iya cewa wallahi tallahi na halal bane al-imam zahabi ya sauke lamba kai yayi bayani yace qultu sai ce haza min babu tawazu yace wannan tawazu ne babban malami ya rasu shekara ta 139 bayan hijira yake cewa la a'lamu li dirhamun min halali ya ce ba zan iya ce maka ga wani dirhami nawa da na mallake shi ta halal ba yana nuna maka tantse yadda yake da tsoron Allah irin shine sai na Umar ya zo rasuwa yana cewa laita ni kuntu hajara na ma in zama dutse sai na Umar ji irin aikin da sai na Umar yayi na alkhairi wa nahnu ma'a isa'atina amma mu yan baya duk da munana aiki da muke yi na uddu an fusana min al-muhsini amma muna kirga kanmu cikin waliyan Allah ko ba haka bane muna jin aljannan nan ai mu ya kamata ma mu fara shigar ta alhali ga munana aiki da muke da shi kana malik ibn dinar babban malami tabi'i al-imamu malik ibn dinar ya kasance ya kulu yana cewa idza zukira salihuna idan aka ambaci mutanen kirki uffin uffin li wa tuf ya ce uffin uffin li ya ce ina ma kaina kai ce kai ce uff ismu ismu ismu fi'il ismu fi'il mudari ne ko ismu fi'il mudari ne ai atabajjahu li ina ma kaina kai ce kai ce tuf shi kuma ana faɗi ne ga mutumin da ya shiga bala'i sai a ce masa tuf eh ko mutumin da ya aikata wani abun mummunan aiki asali daga sun ce daga taffa ne in aka ce taffahu ya masa kaki ai ba faqa alaihi ce ba ya tofa kaki ko ya zuba ma mutum to ina ma kaina kaki in naji an faɗi mutanen kirki dan na san ban cikin su al-imamu malik ibn dinar yana cin al-ubad zuhat shi yake wannan magana yana cin bayan Allah da aka musu shaida da bauta akwai malam akwai ma ana siffanta shi yana cewa wara'uhu aktsaru min ilmi shi yasa al-imamu malik bai karba hadisi a wajen sa ba saboda me saboda al-imamu malik yana da wasu sharuɗa manya manya sai ka cika su sannan zai karba hadisi a wajen ka ba kawai ibadar ka yake kallo ba kana da hadda والإمام مالك بن دينار بايا cikin malamai masu kaifin hadda amma malami ne abidi zahidi amma ji abin da yake faɗa ma kansa wa qala ayyub al-imam ayyub as-sakhtiyani ayyub bin kaisan babban malami cikin malaman al-imam malik shi kuma malami ne mai ibada amma kuma malami ne mai cin gayu da rana in ka gan shi zai ci gayu ya ci kwalliya al-imam malik so uku ya zo ya zo madina ayyubu shakhsi yani ya zo madina ya kafa majalisi idan imam malik ya tashi ya zo cikin masallacin manzon sama ya kalle shi kawai sai ga kwalle shi ta yawa sai ya fasa karba hadisi a wajen shi kayan da yake sawa sannan yana da gashi zai gyara gashin shi sai ya zo ya zauna a majalisi alimamu malik sai ce sha sai da ya haka so uku sai daga baya karba hadisi a wajensa to daga yana cin shi malik a cin almuwaffaq ayyubu sakhtiyari to shine wanda yake cewa idza zukira salihuna kuntu anhum bi ma'zil shin an faɗi mutanen kirki ni ina gefe ba za a sani a ciki ba wa qala yunus ibn ubayd al imam yunus ibn ubayd al abdi yace a'id ko a'idda mi'ata khaslatin min khisal al khayr laysa fiyya minhum wahidatun ko u'idda an kirge mi'atu khaslatin ɗabi'u guda ɗari min khisalil khairi daga cikin ɗabi'un mutanen kirki laisa fiyya min ha wahidatun na kirga duk ɗarin nan bana ko ɗaya a cikin su duk kawai tabbatar da walatu da ku an fusa kun ne ba amma da abin da suke faɗi ba haka bai mu ne ya cancanta mu faɗa ma kanmu waɗannan karatuttukan mu ake mawa mu ne وقال محمد بن واسع لو أن للذنوب رائحة babban malami al-imam Muhammad ibn Wasi yana cin atba'u tabi'ina yace da a ce zanubai na ɗoyi lam yastati ahadun an yajlisa ilayya to da ba wanda zai iya zuwa ya zauna kusa da al-imam babban mawaki Abu al-Atahiya yana cewa qad ahsana Allahu bina an al-khataya la tafuhu fa idha al-mastur fina bayna janbayhi fatuhu yace Allah ya rafa mana asiri zanubai ba ta ɗoyi ya ce da rigunan nan da muke cikinsu to da mun bayyana kawai ka gan balo-balo kawai cikin kunya Allah sai ya rufa mana asiri wannan yana cikin addu'ar da manzo Allah sama ya koyar da mu da safe da maraice Allahumma stu awrati wa amin rawati Allahumma stu awrati ya man idza tashabbaha bis salihina ya wanda idan ya koyi da mutanen kirki fa huwa anhum mutaba'idun amma ya nisa da su wa idza tashabbaha bil muznibina in kuma ya kama da masu zunubi fa haluhu wa haluhum wahidun da halin shi da nasu ɗaya ne ya man yasma'u ma yulayyinul jawami ya wanda ya kasance sai ya saurari abin da ke ke lausasa ababen da suka kasance da suka rahu wa tarfuhu jami amma idan sai ya kekashe mai kuka لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا الجبل هنا شن الجوانب وقلبه أقسى من الجلامج الحالي زوج ستافك إيك أشي وافية دواسو جمعين نمي نجل موت كجلمود صخر حطه السيل من علي إن جيمه القيس يا من يرد قلبه عن التقوى يا وندا يا من يريد قلبه عن التقوى يا وندا زوجي شكي غنغراوا بازوا تقوى الله بعن كيف ينفق الضرب في حديد بارد yaushe kake tsammani duka zai yi ma amfani zai yi ma zai yi ma abin nan karfen da ya riga ya sanyi amfani ai ta dukan karfe ya huce a makera zai masa amfani kaga shi sa da zafi zafi ba haushe ya ce ko da zafi zafi ake ne ake dukan karfe to ka gani to zuciyarmu ta zama ta sanyi kamar yadda dutse ya sanyi ta daske ai ta wa'azi ai ta wa'azi amma ba ma ji يا نفس أنا تؤفكينا حتى متى لا ترعظينا حتى متى ولا تعقلينا وتبصرين وتسمعين يا نفس إن لم تصلحي فتشبحي بالصالحين الإمام ابن رجب سيري في من بيتوتا نوأزي يشي يا نفس يا ري أنا تؤفكينا ليس أكي كركتدكي فأنا تؤفكون yu'faku anhu man ufik ko in aka ce ufika an ka ai ai an karkatar da shi ce anna tufakun ai fa anna tusrafu ya ake karkatar da ku hatta mata la tar'awina wai har yaushe ne ba za ka tsorata ba ya kai rai ana ta maka wa'azi ai ta jawo aya ai ta jawo hadisi amma kama an tsikar kakkausa hatta mata la ta'qilina wai har yaushe ne ba za ka yi hankali ba ya kai raina wa tubsirina wa tasma'ina alhali kana gani kuma kana ji ya nafsu ya rai in lam tasluhi idan fa baka gyaru ba fa tashabbahi bi salihu ko da baka gyaru ba kai kama da mutanen kirki mana al-imam shafi'i daga cin abin da ake danganta gare shi yana cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a ni ba na cin mutanen kirki amma ina son su ina fatan sannan da nake musu da su da nake in zama in samu ceto ta sanadiyarsu to haka ake bukatan mu zama آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الله مدعوك كنسة يتيمكيم وانا ناسخ اللتاف وانا يقف اللتاف دقا مخطوط الساعة يتي وافق الفراغ من نسخه يوم الأربعاء لتسع مضت من ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومئتين وتسع وتسعين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقرشن للتابي sau da ka abin da muka faɗi a cikin wannan littafi na daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa kuma ya tara mu a wajen yin aiki da shi yan uwa daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau wa ma ubarri'u nafsi muna karatu muna karatu ana karatu ana zubar da karatu kamar yadda ruwan sama ke ta zuba bana da bara to amma kuma me sai kai mamaki wani zubin idan ka shiga cikin duniyar aiki sai ka ga mun yi karanci a ciki don Allah mu rika tausasa zuciyarmu muna makan mu fada in mun ji karatu alal akalli ko da guda goma in an yi guda goma to mu yi kokari ko da uku mu dabbaka eh kun ga dai muna da takasiri sai mu roki Allah kuma cewa abinda muka gaza Allah madaukakin sarki ya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yumtum fi amanillah